بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل ربيع إن شاء الله الوجه الثالث تلك تشدى أن يقول القائل ذلك mai faɗi ya faɗi wancan ranka hakin an gani wato wannan maganganu da muka faɗa na game da wani abu wanda ya dangana dangana magana ga Allah sallallahu alaihi wasallama ko ta waye daraja ko wani makamancin wani to mai faɗi ya faɗa wancan duk da muka faɗa guda shida a baya duk za ku ga ya faɗa abun ko da niyya ya faɗa ko kuma a ya faɗa ba da niyya ba ne da dai abubuwan da muka faɗa fuskokin da muka faɗa a guda shida wannan kuma wani ne faɗa abin sai shi ma ya maimaita shi ne zama ya kwaikwayi gina ya yi kwaikwayo an gani shi ga wani kuma yana ne ruwaitowa gare shi ga wani sa wato ma'ana ya karɓo abin ya faɗa wa duk mutumin da ya faɗi wannan sai a duba a cikin surar da ya faɗa wato ma'ana abin da ya faɗa sai a duba ga ta yaya ya faɗa da kuma ƙarinar magana tasa wato ma'ana mai za ta ne daga inda ya faɗi magana ya za a iya gane alamar a gane cewa yadda ya faɗa abin nan shi ma wato ya so abin da yana so abin da wancan ya faɗa ko ba da a'a yana ci ne ko kuma ya faɗa ne dan a guji wancan mutum to duk daga nan za a gane hukunci a irin wannan mai hakan cewa ɗin nan yana sabawa da sabawar waɗannan abubuwan fuska guda hudu za mu na farko akwai wajenki wato mana akwai inda dole ne ka faɗa ɗin wani ya faɗa to kai ma ka hakan to ka gaya wani ɗin dole ne akwai inda ya zama haka akwai inda yake mandu akwai inda yake karayya akwai inda yake haramun ne kuma ka faɗa waɗannan su ne suke guda hudu da za mu tattauna a wannan bani in kana asfar da ji ala wajen shahadatu to shi idan me akai to wa'annan ya zama ya bada labari ne a fuskar shaida wannan so yake ce wani ya faɗa kamar yanzu za a kali ce ai wani ya ce kaza ya ce kaza da game da annabi sallallahu alaihi wasallam wata arifi bi qa'idihi da kuma sanarwa da mai faɗin magana wal inkari da kuma mutum abin da ya faɗa din cewa baya so wani ilahi da kuma sanarwa da faɗinsa yana zan ya gaya wa mutane cewa wani fa ya faɗa watan shine min kuma ya kore mutane da bayan cewa kowa ya rabu watan jini da da kuma suka gare shi haza min ma yanda ke shi to wannan yana da abin da koyi da shi ya zama ya kamata ya kamata a yi haka in dai dan waɗannan da bile kuma a gode wa wanda bai aikata wannan shi ma sai a gode wakazalika in hakahu fi kitabin haka na idan mutum ya rubuta shi a cikin littafi ya rubuta wani ne ya faɗi wata magana yake ai wani ya ce kaza kamar dai yanzu abin da makaranta na game da masu waƙoƙin da makaranta a baya kaga duka shi ne littafin nan ya haifo abubuwan da suka faɗa na mummunan maganganu ga annabawan Allah to irin wannan abin kaga ya faɗa ne a bisa yana musun abin cewa ba su daidai ba kuma har ila yau ya nuna mutane cewa a guje su to in wannan ne fuskar to wajibi ne ka sanar da mutane domin su san wa'annan mutanen ba abin mutanen da za a matsa su su wani ko kuma a wajen wani mazauni ne da aka zauna amma a makaranta ne a sabarkin raji zai raji ga wannan mutanen to zai iya haka zuwa ya ce to wani ya ce kaza ya ce kaza ga annabi amma abin ba haka yake ba ga ya faɗi wani abu ya raji ga wannan wannan abin alaka da kuma warwarewa a bisa wanda ya faɗi magana ka warware magana wanda shi ya jima ya zama da kuma fatawa da abin da duk ya zuma ya lalace masa ya bada fatawa haza mun da ma yanzu kuma kuma to shi ma wannan din ya ya ga kashi biyu wannan wanda aka ce a faɗa ne akwai abin da yake wajibi ka faɗa akwai abin da yake wajibi ne kuma a faɗa da haka da halatu halatu da da gurgurdan halin shi ne hakaitowa wanda zai faɗi magana wal mahsi anhu da kuma wanda aka hakaito abin da gare shi wanda ba a aka kuma magana kowane gurgurdan magana za a duba waɗannan abubuwa wanda wajibi ne kuma idan mai faɗin ya faɗa ya zama yana daga cikin wanda ya bijira da an yi fada an wato ya bayyana cewa yana daga cikin wanda za a karɓi ilimi daga yau kamar malami ne shi wanda ya faɗi wancan magana ta farko kai kuma kake son ganin cewa malamin nan faɗi faɗi magana kuskure ne ko kuma yana daga cikin wanda ake ruwayar hadisi da yake amma ya yi kuɗin da ba kuma ya faɗi wannan magana ko kuma an yanke da hukuncinsa kamar yanzu alƙali ne ko ko sarki ne ko kuma shaidar sa kamar a ce ana ganin sa adalci mutum ne kuma gashi ne faɗi wannan magana aw kitiyanu fil huquqi ko kuma ya zama fatawa ne a cikin haƙoƙi kamar misali a cikin fasihi ne yana ba da fatawa duk wani abin da aka gaya masa yana ba da fatawa kaga duk mutane wanda ake yi su ba su kenan
wajaba al-isharatu ala salihi to daidaitawa a bisa duk wanda ya ce wannan lalle daidaita ya ce wani ya ce kaza sarki ko alƙali ko malami wani ya ce kaza wanda wannan abin da ya faɗa kuma ya saba wa shari'a musulunci munasili amrihi da abin da aka ji daga gare shi lalle a faɗa wa tankiru lin nas ala kuma ya kora mutane da wurin su cewa lalle lalle a rabu da shi wannan wa shahadatu alayhi lin nas ala da kuma shaidawa gare shi da abin da ya faɗa lalle ya ce ya shaida cewa ga abin da ya faɗa wa wajaba inkaruhu ala man balaghahu min haka na mutunsa ya wajaba da wanda duk labari ya isa masa ayyukan muslimin daga cikin shugabannin musulmi suka ji labarin ga wani mutum wanda yake alƙali ko wani sarki ko wani wanda yake fata ya yi irin wannan abu to lalle su nuna cewa ba ka tare wa bayanu kufri da bayanin kafircin sa ma an ya zafi wa fasadi qawlihi da kuma bacin faɗinsa in magana ta zai fata cewa ce bi qadari darari an muslimin saboda mai saboda a yanke cutarsa da wani musulmi lalle kada musulmi su so shi.
wa qiyamu bi haqqi sayyidil mursalin da kuma tsayawa da haƙƙin na nake gaban ma'aikata su ne annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne an taɓa annabi lalle ke magana
wa kadhalika in kana man ya'idu al-ammata haka na idan ya zama yana da cikin wanda yake wa jama'a wa'azi shi ma ya faɗi wannan magana to lalle ba a so a ce lalle wannan mutum bai daidai ba
aw ya'dibu sibiyana ko kuma ya zama yana wa yara na da kuma a ce malamin yara ne to lalle lalle wannan ba a so a bayyana irin halin nan fa inna man hadhihi saruratu domin duk wanda hali ya zare zaka duk wanda ya zama wannan ya zama irin shi ne niyyarsa la yu'minu ala inkari wa la ta'lamu ai ba za a amince wannan ba cewa zai iya jefa wannan da zukatan yara ko kuma zuciyar amma ya gaya musu wata magana
bayata akan fi haula ya tijabu to sai wajibcin ma ya zama ya karfafa a cikin waɗannan saboda su ba za su gane abin da yake gaya musu ba eh da hakkin nabi sallallahu alaihi wa saboda haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam sallam wani hakkin shari'ati saboda kuma har kare shi a annabi sallallahu alaihi wasallam lalle ne kare kare wa in lam yakun al-qa'imu bi hadhihi sabil Mm. shi za a yi shi ne da yake cewa inna hada ilma dini fanzuru amma ta hu dini cewa wannan ilimin da ko gani ku dauke shi matsayin addini domin da ilimi ne ake gyara addini saboda ku san wajen wa za ku je ku karbi irin wannan ilimi kar ka je mutumin da yake bar gurbi ne da irin ɗabi'arsa kuma ka ce a ainihin kawai ilimi na je to dole wannan abin sai yana su gare ka irin ɗabi'arsa sai yana su gare ka ka'idar to shi sa a nisance shi ne kawai
wa in lam yakun al-qa'imu bi hadhihi sabil to idan mai faɗin ya zama ba irin wannan bane kaga wannan mun faɗi wanda yake mai faɗa a jini ko malami ko sarki ko makamancin wannan to idan ba haka bane ba al-qiyamu bi haqqi nabi sallallahu alaihi wa sallam ba dai a tsaya da haƙƙin annabi dai wajibi ne bangare da jalibin annabi kuma dole dai a tsaya da a bayyana sun ji saboda wannan bangaren wa ma yakun bi muta'ayyin haka na kiyaye mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama wajibi ne wajibi ne a wajen mutane
wa nasratu ala al-adha taimakon sa a bisa cuta mustahiqun ya can- ya cancanta a bisa dukkan mumini hayyan wa mayyit rayi yana rayi kuna wata shi wajibi ne a taimaka masa lakinnahu sai dai cewa lamarin idza qama bi hadha man zahara bi haqqi idan wanda ba da ta bayyana gare shi ya riga ya tashi da wannan abu wa fuslat bihi qadiyatan kuma an rabe hukuncin an riga an yi hukunci wa bana bihi al-amru lamari ya bayyana gare shi an gane cewa wani ne kuma a ce dama can wani ya tashi ya ji ya yi magana har an ji an kai magana gani har an yi hukunci sannan sai kuma wannan magana yanzu daga baya ta jita
فقد انفرد على الباقي to balla ta sai a jiki ya zama farko ku da shi ne amfanin kai magana ka tashi ka kuma faɗa shine za ka karfafa waccan magana cewa ko mutumin nan ba lalle mutumin da ya kamata a gida kaga a nan wajen ya zama kamar furul kifa bai zama furul aiki ba amma an kai ne ka sani da farko baka san cewa an kai ne da alƙalin ba ya ma hukunci to wajibi ne ya zama furul aiki da ka tashi da wannan
وبكي الاستيلاء في تفسير الشهادة to kuma yanzu mai dubanci shi ne ya zama ya yi saura a cikin yawaita shaida ko ake a yawaita shaida a kan mutumin nan ko mutumin banza ne lalle to saboda haka ne kai ya kamata ka je ka magana وعبد التحذير منه haka na da karfafa tsawata ba nuna da gare shi don ka ƙara karfafawa shi sa za ka je magana ka yanzu وقد أج- وقد أجمع السلف shi da su managarta sun taru على بيان هذا المتهم a bisa bayanin halin wanda ake tuhuma ma في الحديث a cikin hadisi malaman hadisi sun gama a bisa cewa duk mutumin da ake tuhumar sa a cikin hadisi tuhumar nan ba wai sai ana tuhumar sa wai da fasikanci ko da wani abu ba. duk irin adalci duk irin cikin duk irin ilimin sa idan dai aka ce ɗaya daga cikin shar'an da aka ajiye cewa mai karɓar hadisi sai ya cika wannan shar'an za a karɓa kamar misali yanzu a ce hibzi hibzi kuma ya zama hibzi ta dare ne ko hibzi ta biyu ma'ana ya zama yana da hadda kyakkyawa baya manta hadisin Allah sallallahu alaihi a littafin da abin yake a rubuce ko a kirgin sa yake ba a taɓa tunani da cewa yau zai faɗa hadisi kuma gobe a jiya faɗi wata magana da wanda ba na hadisin da ya faɗa ba to duk irin abin da idan dai yana da wannan illar aka ce ai gashi haddasa suna da rauni to ba za a taɓa hadisi da shi duk irin adalci shi sa za a ga cewa malaman hadisi idan suka san mutum kamar yanzu ɗan ihaibul mai yana faɗa yana cewa mukan zo mu faɗi laifin mutum mu faɗi cewa bai kamata a karɓi hadisi da yake alhali wanda muke faɗa ma ya riga ya mutu saboda ƙarfin hadisi shi ba zai iya yiwa duk irin adalcin mutum ka yadda ya faɗi wani abu wanda ka san yana da rauni a game da abin da aka faɗa na game da sharaɗin karɓar hadisi sannan ka cilla gaba duk irin adalcin shi za a yi hafi da mutum an ce yakan kewaya idan ya san mutum wani yana da rauni a hadisi har akan gansa a dawa yana kewaya yana cewa fulanin wadda'un fulanin kazzabu wani ɗin nan ku sani cewa makarinci ne ku san wani cewa makarinci ne yana ƙarya a jikin haka zai dinga dawa yana faɗa yana cewa saboda haka duk kowanne daga cikin waɗannan lalle lalle a sani cewa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda za a yi magana akwai irin su Abdurrahman bin Yazid wanda su sabo'i ne na Imam Malik amma duk da haka saboda yana da rauni a wajen haddasa gaba ɗaya malaman hadisi za a ga duk inda aka zo magana hadisi gashi irin ya kai mutuka a karatu amma sai ga malaman hadisi shi a hadisin nan nasu ne da rauni saboda wannan dubu duk adalci a cikin imamu turbin hadisin turmiji za ga shi ne wanda aka magana da can hadisin duk mutumin da ya kira sallah shi zai ikama din wannan hadisin da ya zo to an raunana wannan hadisin saboda cewa shi Abdurrahman bin Yazid ne shi da ya rawaito wannan hadisi tare da zurfin ilimin sa kuma ga shi matsayin su daya kusan tare da karatu da imamu saboda haka da cin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko a faɗi wani abu dangane da manzon sallallahu alaihi wasallam ka tashi kai magana ko kowane ne ba duke kowane ne wajibin ka ne ka tashi kai magana to shi sa yake halin tuhuma malamai suna bin irin waɗannan suna faɗin cewa da lalle wani bai ba a da aka sa hadisi
fa kai ba ni misali na to ya ga misalin wannan wancan ba ana tunani ne ba kawai yana da rauni wata kila zai iya faɗa wani abu mai rauni game da annabi ba wai ba zai ga wa annabi wata bakan magana ko wani abu to ya ga wanda kuma ya ya faɗa a sallallahu alaihi wasallam bakan magana ya za a rabu da shi a ce a saurara masa an tambaya abu muhammad bin abi zaid mai risala kenan an tambaye shi ga shaida da ya ji misalin irin wannan magana wani yana taɓa Allah a cikin haƙƙin Allah sai aka tambaye shi yanzu ya yanzu mutumin cewa kada ya bayar ayyuka biya bayar da wa ai yanzu cewa wai mutum yanzu ba sai ya biya bayar sai da ba ko ya biya bayar kala yake in dai mutum yana kaunaci za a zartar da hukunci to misali a zartar da mutum kuma za a ce a kashe shi bi shaharatin da shaidar sa to fa misal wajibi ne shi da cewa diwa in dai zan cewa in ya faɗi wannan shaidar shi alƙalin zai faɗa ya shaida to wajibi ne fa zai faɗa haka na idan ya sani cewa alhakin din baya ganin zai iya kashewa saboda magana ta da abin da yake daɗin yana ganin cewa in ya faɗa ma ba hukunci ne wanda za a kashe mutum ba yana ganin alƙalin wanda zai ce masa ya a yi masa yaji a jiya su bane mun da kwana kaza inda ke yasa na haka ko kuma za a yi mallar da jiki duk da haka wajibi ne ya shi ba za a kan wannan fa ya zama musu dole sai ya wannan ku kaga wannan mun yi magana da tabbarin lafiya inda yake wajibi lalle lalle wajibi ne mutum ya ji wani abu ya fada kuma wajibi ma ya tafi ji akwai wajibi fardu aini akwai kuma fardu kifaya muka yi magana waɗannan su muka yi magana amma akwai bangaren kuma halacci kuma amma halacci ga kwaikwayon faɗin sa da wani waɗannan manufai guda biyu da muka faɗa guda biyu a sama
wala arara ha markala ni ba na ganin wani mahaɗa gare ta cikin wannan bani cewa mutum ba ya ji kuma dan wani ya faɗi wani abu game da Allah kuma ka ji ka kai ya ta kana cewa ya ce kaza ya ce kaza kamar yadda mutane yanzu za su suna kai wajen yaɗa waɗannan ko da wani mutum ya faɗi wani kuskure kuma ba wai wanda za a je kuma a ta yaɗa wa bane a ce za a je a ce wannan abu amma idan wancan ne wanda wancan abin dan a faɗa dan a yaɗa domin ai ai masa hukunci masu hukunci su ji masa hukunci wannan sai yake to in haka ne wannan a tafa ku yawaitawa mutum da irni da mutuncin na na manzo sallallahu alaihi wasallam domin duk lokacin da kaje ka faɗa kamar ta shi alfashi ne kamar mun guna da kake son ƙara yaɗa da kurkurtawa wato ma'ana kamar kurkura baki ne ya gina da magana kamar dai wato ma'ana mutum ya zama ya yawai ta dai bi su zikirin yi da mummunan an bata irin wannan bai kamata mutum ya bala hadin da ɗaya bai kamata ya ba na za ki ran shine ga yasan shine labarin laifa fa laifa bin bahi a tafa ko biyo bahi wannan abun ba halal bane shi ba wai yana mai tunatarwa ba wala a kira ko kuma yana mai hakaitowa domin da yaran da sarki idan dai ba da akwai wani bukatar ta shari'a ba wata kawo na zai mu bani da shi ne kuma ya ɗauke shi ne da kwale da tafa kun biyu ba shi ne labarin domin duk inda labarin laifin yake kaga akan saba sa alaysa lahu bi ahsanil hadi alaysa lahu bi zallamin hadi wannan shi ne zama labarin da wa amma nan a gara da amma saboda bukatu almutaqaddimatu wanda sai gabata wanda muka faɗa ɗin kenan wa mutane su ne bayan su ja to wannan ana tarajji tsakanin abun wajibi ne da su ja ko kuma mandubi ne fara Allah ta'ala ma kana Allah ubangiji madaukakin sarki ya kaito maganganu maganganun na wanda suke masu kiran ƙarya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wa ala rasul haka na ga ma'aikansa ya ya kaito a cikin littafin ala wajen in kana a bisa fuskar musu ne amma da kaule ne saboda faɗin faɗi faɗi ga musu faɗin da suka faɗa to kaga wannan shi in an kayi yanzu ka faɗi wannan kama ka rubuta a littafi da a bisa fuskar inkari ta haka mun koyo kake da Qur'ani
wata hadin ne ko kore da kuma tsawatarwa da irin kafircin su cewa ka kafiran ga abin da suke da manzanni wal wa'idi ala da narko akan wannan war radda alayhi da kuma raddi akan abin da suka faɗa Allah bayan ya faɗa cewa ga abin da suke ma'aikan kuma ya musu raddi wa salamu Allah alayhi da abin da Allah ya karanta shi ne in kan kitab a cikin hukumin littafin
wa kazalika wa qa'a man wa kazalika wa qa'a man amsali haka na yi abu a cikin misalin irin wannan fi hadithin nabi a cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama sahiha wanda suke ingantattu على الأمور المتقدمة a cikin fuskoki wanda suka gabata su
وأجمع السلف da yawa an kawo hadisi wanda za ka ji an faɗi cewa ga shi wa sabon a sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu ko kuma sun yi wa sauran ma'aikata wanda suka gabata wani abu amma kuma a faɗa wannan abin a bisu ga ɗaya kamar yadda qur'ani ya zo haka hadisi ba
وأجمع السلف salafu mashi shuɗaɗɗun managarta wani rabu da wanda suka maye mun sun gamu من أي- من أئمة الهدى daga shugabannin na shari'a على حكايات مسألته a bisa kwaikwayon nan na maganan nan na kafirai والملحدين da masu sauran kai da yawa an gani irin wannan في كتبهم a cikin littafin da yawa malamai sun yi ومسألتهم da wajen zaman su ليبينوا الناس domin su bayyana wa mutane su bayyana ta ga mutane وينقضوا شبهها su warware ya rikicinta kuma alaihin ga mutane kuma duk abin da ya rikita su warware وإن كان ولاء إنكار محمد ko da dai akwai inkari da Ahmad bin Hanbal shi ya inkari
نعم ببعض هذا gaba alin irin wannan cewa ko da alisabin kun ko da an yi irin wannan kai ka rubuta alisabin kai inkari shi a wajen sa Ahmad bin Hanbal yana ganin ba a yi ba على الحارث بن أسد akwai wani da ake kira Sahar bin Asad bin Al-Muhasib shi wani wanda yake wani sufi ne wanda ya taji a irin waɗannan duk ya bayyana irin waɗannan masu irin waɗannan abubuwan ya dinga inkari da yake yana rabi da yake to shi da ya zo shi mutum ne wanda yake sufi an ce kullum sai yawa kansa kitabi shi za a yi kiransa Al-Muhasib ya tsaya ya gane ya aikata wa Allah ne kuma ya nasa ko Allah ne don ya san ya zai gyara to shi wannan mutum shi a wurin hanbarin ya yi masa inkari a cewa wannan abu da ya yi bai kamata ya yi ba
فقد قال أحمد مثله amma shi ma kuma sai aikin kuma ya saba shi ma sai aka shi ma Ahmad bin Hanbal kuma ya aikata irin wannan aikin kuma
في رده a cikin rubin sa al jahmiyyah al jahmiyawa da suke kuma suna daga cikin wato ma'ana firqa wanda aka faɗa din nan wanda suke a suna da cikin wanda aiki malam malamai suke ganin su wasu da yawa daga cikin sun tafi da wasu kuma suna ganin sun gida a gida a wasu ne nisa suna daga cikin wanda suke cewa da aljanna da wuta gaba ɗayan su wai za su tsare akwai lokacin da za a faɗa tunda an ce halibi da fiya ma damar su sama su wato ma'ana da aljanna da wuta mutanen da su fita a ciki mutukar ai wato ma'ana a damar su sama su kuma ai akwai lokacin da za a ce aljanna sama da kasan ai gaba ɗaya babu su ko to kagan haka ne kenan kuma za su tsare wasu saboda haka su a wajen suke ganin cewa aljanna da wuta gaba ɗaya akwai lokacin da za su tsare amma ba su san cewa kamar yadda zamu magana ne a gaba cewa shi qur'ani ya zo ne da lafazin larabawa wanda a lokacin da ya gane shi ai larabawa suka ce ma da mutu kamar da arzu suna magana mutu ka kun saboda kasa wato suna nan har abada ke ko abin da suke nufi bisa qur'ani sai zo da irin wa'annan yaran irin makamancin irin wa'annan shi zaka ganin ko a yaran larabci da yawa za ga an faɗi irin wa'annan abubuwa misali kamar yadda mai mukama yake faɗa yake cewa a hata yi da ƙarin yanayi har waɗanda suke masu neman bagaruwa guda biyu sun dawo kaga ba yana nufin cewa za su dawo in bari wasu ne suke tafi neman bagaruwa har yau duniyar nan ba a taɓa jin labarin sun dawo ba kaga har abada ba su dawo ba to kaga wannan abin yana nuna kenan cewa ba wai za su dawo ba irin waɗannan lamarin to irin wannan su jahiliya suna da cikin itikadi sannan suna magana da can kuma ma'arifa da Allah kamar yadda su halin sunna mun yadda a kamar yadda mai fara yake faɗa cewa abin da ake cewa imani shine huwa itikadin da kalbi ko wani tukun bil lisani ko amalin bil jawari sai ka hada wannan abubuwan ka fa- ka kudire a zuciya sannan ka faɗa sannan abin kana aikata sallah da sauran shine imani to su a wajen sai suka ce kawai ma'arifatu billahi kawai ka san Allah a zuciya kawai shi ne yake ba sai ka yi sallah ba sai ka yi kuma ba to su ne wa'annan jami'a suna da ita kala da yawa da yawa wani wajen za a ga sun haɗu da mutazilawa ko kuma sun haɗu da ɗaya daga cikin kadariya ko misali inda suka haɗu suka ce ai bawa ba shi da aikin da zai iya yi a kansa wato majburi ne kamar yadda yanzu bishiya iska ake iska take busa reshe ne ai ba shi da ikon da zai ce reshe ce ni ba zan yi nan ba iska ta busa ne ko to haka da kada ne saka duk aikin da bawa ya aikata kawai majburi ne amma shi da zai kawai in ma sako ya ma aikin alheri ne kawai Allah ne ya sa ya da dama ya tura su wannan su ba idan Allah suna da hakika to dai wa'annan abubuwan suna da cikin aqidu wanda ya yi rabi akan su da yawa da kuma masu faɗi da suke cewa Qur'ani da hadisi shi sa yana da kyau eh, karatun mu na risala mu koma mu fahimci cewa dalilin da yasa malam ya kawo babun nan na farko duk gaba ɗaya ya rabi ne ga wa'annan firat din kaga yana magana da kan Qur'ani kalaman lahi da da nuna ne fahimci da da duk wa'annan maganganun da ya dinga magana maganganu ne wanda duk yana rabi duk magana kwaya ɗaya da ya faɗa rabi ne a ɗaya daga cikin waɗannan firat din nan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dama yake za a yi su wajen guda 70 da duk inda wanda ya kuma to duk irin wannan suna da cikin umarni waɗannan kuskoki to a wata ruwa a sa'i ga kuma ta ta an ce a sa'i ga wanda suke an ce a sa'i ga kuma ta ya yi fara zai sai dai a ce a ko a sa ko wanda suke a sa'i ga masu halaccin nan na alikayatu ana wanda ya halatta a hakan kuma amma an batanta a bisa wani wannan wato sun halatta suna da cikin kayan wanda sun halatta a faɗe su amma ka ambace su ba a wannan fuskar ba daga hikayar dangana magana da annabi ko wulakantawa da darajar annabi sallallahu alaihi wasallam a bisa fuskar hikayoyi ko a wajen hira ɗaya ana irin wannan magana wato rafi da sababbin hira da maganganu dai da kuma hadisan mutane da maganganunsu a cikin wanda yake ramon mai wanzani da mai kiba wato yana kinaya ne da wanda yake rarraunan magana da kuma wanda yake mai karfin magana a kowane hali ne kawai a ji a zauna a gida kawai a dinga faɗan cewa ai wani ya faɗi da kaza ga annabi wani ya ce kaza wannan ke bai kamata a yi wannan da kuma wajen dariyar nan na masu kakaci suna kakaci kuma a nan a ce a nan za a dinga kasance irin wannan magana da kuma abubuwa da suke na jiran nan na wawaye abubuwa maganganu wanda ake kawo wawaye suke magana da kuma tutsawa a cikin kila wa kala ko kuma fi kilin wa kalin ka iya kawo shi a cikin siga ta fi'ili ko kuma siga ta tamimi ya zama kuma an ce kilin wa kalin ko kuma kila wa kalin in ya ce kilin wa kalin shine fara yake wa malaya ma'ana abinda ba shi da amfani gare ka ba zai amfani ka ba zai ce ka duniya da lahira kuma sannan a tsaya a nan wajen a ce za a dinga zuwa ana to wannan yana da cikin abubuwan da za a faɗa ke ko kuma kila wa kala shine kamar yadda shi ba wajen yake faɗa abinda yake bai tabbata ba ka je ka dinga a yi a dinga faɗa a ce bayan magana ma ba ta tabbata ba a dinga cewa ai wani ya tsaka wani ya tsaka dukkan wannan ba abun hana wani ba'alin wannan magana ma a shaddu shine mafi ɗaya ne wajen bayan ya cin hani da kuma hukuma ne ba'alin da ba'ali wata magana ta goto ba ta goto muni abin da ya zama daga mai faɗinsa ne wanda yake da kwaikwayo lahu gare shi a bisa wani nufi shi baya nufin ya akwai koyi abin ne ya faɗi amma baya nufin wani abu baya nufin koyi muna na annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma sani da darajar abin da ya haka shi bai san matsayin abin da ya faɗa din ba ko kuma al'ada su ji ba al'ada su bace faɗa irin wannan magana ko kuma zancen bai zama yana daga mai muni ba duk inda yake wato munin da ta mutu ƙaro kenan istifani shi kuma wanda ya zama yana hakaitowar bai bayyana gare shi wai ya kyautata wannan maganar da wancan din ya faɗa ba wai dan ya ga canta ne shi zai yi faɗa ba ba kuma dan ya ga sawa ba ne ya ga ta dace ne shi zai yi faɗa kawai dai yana bani labari in haka ne sai a kawata da shi tunda bai saba yi ba kuma bai san da yake faɗa ba a ce to kai irin wannan magana kuma ta kamata a dinga yi kuma a hana shi ga barin koma gaba da amma duk da haka ne idan yake idan aka tsaye masa da ba'alin ladabi dai a wani ya kinta shi haka duk da haka ne kar a rabu da shi a masa ladabi dan kada a gaya masa da baki kawai ya ji a jikin idan ko lafazin nasa ya zama yana daga mummuni ne aiki huwa ya kai mutuka wajen faɗan magana to ladabin wannan shi ashadda shine mafi mafi tsanani a yi masa وقد حكي an hakaito أن رجلا cewa wani mutum سأل مالكا ya tambayi imam malik عمن يقول القرآن wanda yake alquran mahluku ko qur'ani wanda yake mahluku wannan matsala ce kamar yadda muka faɗa wata an sha yin magana ta da yawa mutafai da yawa wani suka mutu da suke cewa alquran mahluku ne Eh, فقال مالك maluku yace كافر yace kaji ne فقتلوه ku kashe shi فقال fa kana sai yace إنما حكيت عن غيره kai ci a wajen wani na na haka to wani da naje na faɗa ni ma kawai na faɗa ba san cewa abun ba haka yake ba فقال مالك sai maluku yace إنما سمعناه منك ai mu a wajen ka muka ji
وهذا من مالك رحمه الله wannan faɗi ba daga maliku ne da Allah ta fita gare shi da ya faɗa din yace akan shi nan ala dari ke zajiri a bisa tafarki ne na tsawatarwa da والتبين kuma kaurarawa dan kada wani ya je ƙara faɗa بدليل أنه لم ينفذ قتله da dalilin wasu cewa daga cikin malamai sun ce daga baya maliku bai zartar da kisan ba haka kamar wancan magana da ya faɗa ce akan shi din kamar dan ya tsawatar da ƙwarin ƙwarin ya ji tsoro kuma mutane su ji wannan abu amma daga baya dai ba a kashe shi ba
ويكتب هذا الحاكم idan aka tumci wannan mai hikayar فيما a حصل cikin abin da ya haka ana tuhumar da cewa abin da ya faɗa ɗin yana sane أنه اختلف cewa shi kirkira abin ba zai yi a wajen wani ba ونسبه إلى kuma ya dangana shi zuwa wani ce ai a wajen wani yake أو كانت تلك عادة ko له kuma dama al'ada su ya saba faɗa أو ظهر استهتان منه ko kuma ya kyautata wannan abin dama shi ma yana ganin kyansa abin da ya faɗa ɗin ya ga ya dace أو كان مولى بمثله ko kuma ya ganin cewa to shi abin shagalarwa ne wato ma'ana yana son wannan abin da misali irin dama yana son ya dinga jin irin wannan maganganun da za a faɗa wa Allah ko a faɗa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam والاستشفاف له da wulakantawa gare shi أو التح- أو التحفظ ko kuma haddacewa da bisiri ga misalin sama har yakan samu irin waɗannan ma ko waƙoƙin ko wani abu ya dinga haddacewa da
والأدب kuma neman irin waɗannan abu والرواة أشعار da kuma ruwayar nan na waƙoƙin nan na inda za a yi zabo ko zagi ga annabi sallallahu alaihi wasallam وسنده ko a zage shi وحكمها shi yana an san shi da irin wannan abin da to hukuncin wannan وحكم السابق ba shi da hukuncin mai zagi ne na nabi kansa kamar shi da kansa ne dama ba za a yi cewa a wajen wani ne يأخذ بقوله sai a rike shi da faɗin sa lalle ولا تنفعه نسبته dangana shi zuwa wani yace wani ne ya ji ya faɗa shi ya faɗa ba za a yi ba ta ma amfani ba فيبادر sai a بالكلام gaggawa da kashe shi ويأتون إلى الحاول a gaggauta shi zuwa hawiya wace ce sunansa ina ne hawiya din yace ita ce mahaifiyarsa ita ce a jahannama kenan kai shi. a gaggauta ta ce cewa lalle
وقد قال أبو بين القاسم ubai ubai abu bada alƙasim bin sallam ya faɗa فيما حفظ أشهر بين a cikin wanda ya haddace yake rabin baiti مما حفظ wanda ya zama an yi zambo ga annabi sallallahu alaihi wasallam وهو yake كفر duk wanda ya haddace rabin baiti kafin ya kafin da wannan abu imamu tilmi sani ma ya faɗa yake da ma ya ce kalimatun ma da ya ce kalma ɗaya kalma ko ya ce tattara kalimatun ma ba ma wai kalma ɗaya bai ce rabin kalma ma yace da ya faɗa haka ma ni da ya ji mu mu ma da ya ji mana
وقد ذكر بعض من أنه في دماء ba'alin wanda ya talibi a cikin ijma'i zakara ya ambata دماء المسلمين ya ambaci ijma'in nan na musulmai على تهويل الرواية a bisa haramcin nan na ruwayar wanda a- aka zargi ga annabi sallallahu alaihi wasallama duk abin da wasu ma'ana aka zargi ga annabi sallallahu alaihi wasallama to haramun ne mutum to rubutu ne ga nan وكتابته ko rubutawa ne wannan mutum ya rubuta a littafi ya rubuta wannan abu وقراءته ko ya karanta وتركه haka na haramta wannan na barin shi kuma مسار بدء ko yanzu aka samu ma haramun ne mutum ya bari dole ma ba tare da ya shago ba in ka ga abin ma ka shage wato ka bari din haramun ne shi adabi ne akan tahrimi eh ala tahrimi tarki ne abu haramcin akan haramcin ne ya sa tarki ne
ورحم الله أخلاقنا Allah ya ji kannan na shugaban muna garga المتحرزين almutaki na wanda suke masu tsoron Allah almutahari ne wanda suke masu tsawatarwa addini tsaro ga addini وقد أسأل hakika sun sai rai daga hadisai na yawa na yaki wanda suka zo a bangaren magaji yaki na annabi sallallahu alaihi wasallam والسير da kuma siyoyi ما كان هذا wanda ya zo a bisa irin wannan hanya da yawa sun sai وتركوا روايته sun bar ruwayar hadisi masu tsoron daina ruwayar hadisi إلا أشياء sai wa'ansu yan ƙananan abubuwa ذكروا da suka ambace ta sai zama da suke yan ƙanana ne daga ciki suka ambace وغير مستبعد شأة da wanda suke ba ma masu muni ba kuma على نهج النجوم a bisa fuska a bisa makam- makamancin fuska ta farko duk wanda suka ga irin fuska ta farko wanda za su ga suna nuni da dangane magana da annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka daina ruwa ya ma hadisi
ليروا نعمة الله من to su ma waɗannan ƙananan da suka ruwaito din sun kawo su ne dan su nuna wa mutane ukubar Allah ga duk wanda ya faɗi irin wannan shi za su yi kawo وأخذه المفتري da kuma rukun Allah ga wanda yake mai kiran ƙarya akan ga annabi sallallahu alaihi wasallam zai dinga zuwa Allah zai rike shi
وهذا أبو عبيد wannan da abu bai da ma alƙasin jini sallani rahimahullah
قد تحرى فيه مضطرا shi a wajen saboda tsantsinin sa ma sai da ya zama yana sarda dan shi mutsirra a cikin abin da aka buƙatar da shi إلى الاستشهاد به zuwa ya shaidar da shi من أحد أشعار العرب daga zagi na ash'ar al-arabi wato ma'ana waƙoƙin larabawa في كتبه a cikin littafin akwai irin abubuwan da aka cikin lokacin jahiliya idan aka zo wata- wani a cikin waƙa sai ya zagi wani to shi idan ya zo ya zama akwai buƙatar lalle ya kawo wannan baitin to in ya zo ba zai ambaci wannan mutumin da sunansa sai ga yaya awon wannan sunan mutumin yake sai ya kawo awonsa da siga ta tsidi ta siga ta tsidi sai ya kawo shi wani misali yanzu a ce sigar an zagi wani wata mata misali sunan ta haula ta magana to sai ya ce fa'alatu in ya zo zai daidai sunan sai ya ce fa'alatu ba zai ce haula ta to daidai wannan abu sai ya ce wannan abu to da yawa shi sunan ma ga shi ma ba annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani mutum ke ji aka fada tun lokacin jahiliya amma shi da yau saboda wakati da sharewa da tun mutum bai cancanci a zage shi ba shi wannan mawaƙin ya zage shi to shi za shi dan yau saboda dan tsini ba zai faɗi sunan mutum ba zai faɗi siga ta ƙirƙiro siga ta tafkila ta wannan abin sai a sai a mutu shi
فكنا عن اسم المهدي sai ya zama ya yi kinaya da sunan wanda aka zaga din بوزن اسمه da awon sunansa استبراء النبي don kubutarwa ga addinin kada ya zama ya zage wani mutum bai kamata ya zage shi وتحصل من da المشاركة kiyayewa daga musharaka kada ya zama ya yi tarayya في ذم أحد a cikin zargin wani بروايته da ruwa ya sadin shi wancan ya faɗa shi ma ya zama in ya faɗa kafin shi ma ya tarayya da shi أو نشره ko ɗaya ta magana فكيف ما يتطرق إلى to wannan kenan yaya kuma wanda zai zama ya sadu su zuwa mutuncin shugaban Allah shugaban talibai gina Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ko mutunci zai rawaito wannan abu
فصل sai ya insha Allah الوزن الثاني fuska ta bakwai أن يذكر ما يدل على النبي shine ya ambaci abin da ya halatta ga Allah sallallahu alaihi wasallam أو يذكر في ko جوابه kuma ya zama an saba a cikin halaccin sa gare shi وما يكره من الأمور المشتبهة abin da ya zama ya afku daga lamura na bashiriya na halitta ga annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa ne waɗanda ai ana ganin cewa waɗannan abin halal ne za su iya samun annabi sallallahu alaihi wasallam ويمكن إضافتها إليه kuma zai iya yiwa a raba shi da annabi
أو يذكر ممكن به Fura ko kuma ya ambaci abin da aka jarraba da shi da shi وكما في ذات الله wato abin da aka jarraba annabi sallallahu alaihi wasallam a wata bara kuma annabi ya hakura to duk ya ambaci wannan abu لكن ذاته a bisa tsananin wannan abu ومقاطعة أعدائه saboda irin gogayya da annabi sallallahu alaihi wasallam da yi da makiyansa to duka ambaci wannan cewa ga annabi inda ya sha wahala وآذاه له da kuma irin cutar da suke wa annabi وما رأيت في ابتداء da هذا kuma sanin nan na farkon halin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fara rayuwarsa irin abubuwan da ya gamu da su na game da wahala وسيرته da kuma tada وما ذكره منه da abin da ya gamu da shi na daga zamaninsa
ومن عليه بالمعاناة ko umarra alaihi da ya shuɗe gare shi min ma'ana ta ishe shi daga wahalar nan na rayuwarsa irin abin da ya sha wahala amma a lokacin a ce ya kiwon dabbobi a lokacin cewa ya zauna ba shi da shi duk irin waɗannan abubuwa كل ذلك على ذلك الرواية duk wannan fa a littafin na ruwaya ne kamar waɗannan abubuwa ومذاكرة da kuma muzakara ta ilimi wajen da yake na ilimi ne dama za a faɗa a tunatar da mutane su san ga faɗin rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ومعرفة ما صحت منه نفسه da kuma sanin abin da kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallama a kiwon anbiya da annaba ya zama ya inganta duk abin da ya kamata a kiyaye annaba وما يدل على da abin da ya halatta gare su هذا فن مخالف to wannan fannin da zamu faɗa ya fita ga waɗancan fannonin guda shida da muka faɗa kaga duk waɗancan za ga wanda ake taɓa matsayi na annabi sallallahu alaihi wasallam za a fara hukunci amma shi wannan abu ne wanda yake ba a ganin cewa ba a taɓa janibin annabi sallallahu alaihi wasallam
إذا ليس فيه جمع domin a cikinsa gamlin babu wani wato ma'ana tauyewa na daraja
لا نقص ba tauyewa ne ولا إجراء ba wulaƙanta ولا استشفاق babu tauye daraja لا في ظاهر له ba a zahirin lafazin ba za ga an tauye daraja annabi ولا في مقصد الله wala wanda ya lafazin ba shi ma a makasudin sa a lafazin sa da gani kai ka san cewa bai yi dan ya wulaƙanta daraja ta annabi sallallahu alaihi wasallam لكن يجب أن sai dai ya wajaba أن ne يكون تلاوته مع أهل sai dai duk da haka wannan abin da zamu faɗa din to lalle a tsaro ya kamata zance ya zama tare da ma'abuta ilimi in za a faɗi irin wannan din ma wanda aka ce ya halatta a faɗa din to ya zama waɗanda za ka faɗa din ahalin ilimi ne. ba kawai zuwa za ka kan titi shi kenan ka kama lafiya ka ka ta faɗa ka ce a an yi kaza an yi kaza an yi kaza
وفهم ما يتلبس الدين kuma in za ka faɗa ka faɗa wa wanda sun fahimci ɗalibacin ilimi ne a- ɗaliban ilimi ne ba kawai zuwa za ka zo ka ta faɗa ka ce ai an kula da zama ga halin da ga kaza kaza kaza sai waɗanda ka san ilimin su ya kai ka gaya musu wannan abu
آه. ويفهم مقاصده domin ya fahimta su wanda za su fahimci abin idan ka ga abin za su fahimci wannan abu ويهيئون فوائده kuma za su tabbatar da fa'idar abu ويجنب ذلك من أتاه kuma a nisanci duk wanda ya kusanta la ya ba zai fahimci wannan ba to ka nisan da kake gaya masa wannan magana in dai ka ka fahimta kamar yadda sai na aliki faɗa cewa a wani hadisin cewa ba kowane abu ne idan kun ji za ku zo ku faɗa ba ko kuna son idan kun gaya wasu ma- wata magana game da Allah za su ce su kare ta ubangiji ba da su irin waɗannan abubuwan saboda haka ba kowane ilimi ne za a zo a bayyana haka kawai a cikin rubutu a gaban mutane.
أو يخشى به فتنته ko kuma ana jin tsoron fitinar
فقد كره بعض السلف ba a lissalabi malamai sun ki تعليم النساء sanar da mataye سورة يوسف suratu yusuf ma a karanta musu ne ba a gaya musu abin da ta kunsa ba ومن ثبت عليه abin da tana daga shi من تلك الكتاب daga wannan kisoshin duk a gaya musu مدعاة معرفتهم saboda raunin sani ونقص قولهم da kuma tauyin hankali وإدراكهم da irin riskansu irin ganewar su gaya musu ba lallai su gane ba kada su ga cewa ai ga shi an tuban da annabi yusuf saboda yana da kyau yasa wasu masu ran a ta yi sha'awar za ta zama ta kusa jiya da irin waɗannan abubuwan kuma ya zama su ma wannan abu kuma ya zama kamar abin wani kwaikwayo ne a kan su ne ba kuma ana hazarar da su ne ya zama kwaikwayo za su shi za a malamai su ce to ilimin ma kada ba su san wannan ilimin ba a koyi musu ma kada a gaya musu
قد قال صلى الله عليه وسلم Rasul sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana ba da labari da kansa باتجاهه da irin kubartawarsa برعاية da الجلد irin kiwon dabbobi da ya fa- da yi في ابتداء a هذه farkon halin cewa ya yi kiwon dabbobi
وقال wa kala har ya faɗa ma ما من نبي إلا yace babu wani annabi sai ni ya yi kiwon dabbobi suka ce ya Rasulullah hakan yace hanni domin na kiwon dabbobi duk karari da da karari da kila karari din nan wani waje ne a maka kila karari da kuma a'a malamai da yawa sun fassara shi ya danganta da garin wani garin za a ga sun ce karari da shine nisfu ushur na dinari wasu kuma su ce a'a nisbi ne na sudusi na dinari wani ma daga cikin ashirin da hudu ka ɗauki ɗaya kashi ɗaya daga cikin kuma ƙarami da to da dai malamai da dama wanda suke magana da shi wani وأخبرنا الله تعالى kuma Allah ya ba mu labari ma da wannan أن موسى عليه da Allah Musa alaihi salam ba ya faɗa yake ni uhidu an uki haka idan ina kai hadin ba ko ala an dajiya ne zuwa kaga ya faɗa yake da Allah Musa ya tabbatar da kansa a cikin cewa zai je kiwon dabbobi shekara a wajen takwas ko shekara goma to kaga wannan ai ba wani abu ne a wajen annabawa ke da cikin yamma saboda haka ya danganta da irin yadda ka kawo lafazin idan ka kawo cewa ya sun ciwo da lafazin mulaƙanci to sai mu kama kada abu saboda haka faɗan magana shi ne zai sa a gane abu amma ba wai ba su ciwon bane
وهذا لا غبابة فيه wannan a cikin wannan babu tawaya a cikin wannan abu gaba ɗaya babu dan kace sun ciwon in dai da jiga ce ta kana son gaba da labari ne na yanda halin su
ومن ذكره على وجه ga wanda ya ambace shi a daga fuskar بخلاف من قصد به amma sabanin wanda ya nufi kaskantawa da wannan abu والتهديد da wulakantawa بل كان الأرض جميعا kai bar ma wannan al'ada da larabawa su cewa su ciwo ma ai ba wani abu ne su abin wani wulakanci ne a wannan وعن في ذلك na'am wannan magana haka take السماء وأن جاء حكمته in ka ce masu yi kiwon shine zai gaya maka hikimar da ya sa ma su annabawa ma suka kiwon zai gaya maka yace akwai hikimatun bare da hikima mai kitarwa a cikin ma wannan magana ga annabawa idan an ce su yi kiwo وتدريب من الله تعالى da nan nadewa ne Allah ta'ala daga Allah madaukakin sarki gare su لا كرامة zuwa karama su kamar Allah yana son ya bayyana karama su ne ma
وتدريب برعايتها da kuma Allah yana son wato ma'ana wato ma'ana ta drill ne kamar wato ma'ana ana son lalle lalle wato ma'ana ta saba da yin wannan abun ne bai ayati da kiwonta saboda me بسياسة بسياسة ومن saboda siyasa al'ummar su
من خليفته لما سبق له yin halittaci daga halittarsa bi ma sabaka lahum dan abin da ya riga ya gare su. mutumin da ya ya kula da dabbobi ma har ya san ya zai da su to kaga ya ya halitta kuma
من الكرامة yana da karama في الأزل tun azal dama Allah madaukakin ya riga ya riga ya rubuta za su yi ومتقدم الإلم ko magabaci na ilimi Allah ya riga ya rubuta وكذلك cewa su ya san cewa annabawa ne saboda haka yasa su za su yi wannan abu Allah ya alamu har sai ya ji Allah ta nake وكذلك قد ذكر الله haka na amba- Allah ya ambaci tumu kuma ya ya ya ya ambaci cewa cewa ya kimi ne a nan sallallahu alaihi wasallam maraya- maraya وعائلته na jira kai kiman fa'awa ko kaga diya faɗa wannan wa ayyana ta hukuma ko jira ka a'ilan fa adal kaga shi ma haga wannan ya faɗa yace annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mara shi ne duk waɗannan alaƙa ne ilmin nabi على أن يكون لك ai da ta farkin baiwa ne alaihi gare shi والتعريف بذكر da kuma sani da karamar Allah gare da ya bayo gare shi sa ya fara nuna cewa mutumin da yake maraya ne ko mutumin da yake ba shi da shi amma kuma ga sai da ya zo mallaki duniya da baki ɗaya
ذكر الذاكرين لها على وجه تعريف ambaton ne ambato la hagare ta ya tabbata a cikin fuskar ta'arifu hali yana kan ya sanar da halin annabi sallallahu alaihi wasallam والخبر عن da مبتدئ kuma yana son ya bada labari da inda annabi ya fara
وتعجيل da kuma mamaki من من الله daga baiwar Allah da yake bala hujjar annabi wa azumi lillahi da kuma girman baiwarsa inda hude ya mata laysa fihi gaba ai a cikin wannan ai babu wani tawaya a cikin wannan kana son ka bayyana cewa ga halin da ya kai mutumin da yake maraya ne ma kaga wanda duk inda aka ce maraya ana ganin akwai musiba ta maraici wanda wata kila kulawa da shi ma sai a kasa kulawa ma da shi ko ta ce ma tarbiyyar ta ta zama ma ga yadda amma sai ya zama kuma shi ne ga shi gaba ɗaya tarbiyyar da an ta zama alladhi fihi dalalatu ala nubuwwati bari ma wannan sai ya zama shiryawa ce a bisa annabci wa sihhati da'awati ya zama inganci ya da kiran sa idza azhahu Allah domin Allah madaukakin sarki ya bayyana shi bayan wannan din abin da ya bayyana masa cewa maraya ne kuma cewa mara shi din ne ala sanadidil arabi sai ya zama kuma ya shugabanci gaba ɗaya shugaban laraba shugabannin laraba
wannan babu shi'a da wanda da wanda kuma ya gaba da shi yan ashabin daga madaukakan larabawa sai alfa sai a hankali a hankali a hankali tun yana talaga nan har sai da ya zama gaba ɗaya rum din nan da farisa wanda a duniya ba a su ake ci a mulki amma duk sai da mai
wala ma amruhu lamarin sai da kuma hatta saharahu hayyarin jayi wa tamakkana min mulki wa makalidi kuma ya zama ya tabbata daga mallakan nan na mabudin sai ya zama duk ya bude
istibahati mamaliki da kuma halaccin nan na mal- mallakan nan na kasirin yawanci daga al'ummai gari mu ne kuma irin sunan da farisa bi da harin Allah ta'ala da daga baya kuma Allah ya bayyana shi wata ayyuka da karfafa shi bilatin da taimakonsa wa bil mulki da kuma taimakon mummunai wa allafa baina kuma ya tara tsakanin zukatan su mummunai wa illahi bil malaikati da kuma yi masa madadi ma da mala'iku wanda suke alfawari wanda suke abin alantawa sai cikin kun ji tsoron Allah sun ta biyo ta tafi nan wa ya tuku min qawli hadha yujibu rabbukum ko dai hamsa ta ala min al mala'ikati bi sawri inda yake wannan to kaga da sun ji tsoron Allah sai Allah ubangiji ya musu madadi mala'iku kuma Eh.
walau kana ibnu malakin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama ibnu malik ya zama dan sarki ne dama can aw za ashya'in ko kuma ma abokin mabiya ne mutaqaddim magabata dama an san shi yana da mabiya ya tabi kafirin min la- la- lahasiba da hasiba kasirun da mu yawanci daga mutane za su minar juhal da jahilai sai su zaci
anna zalika cewa wannan mujibu zuhuri a yi dalilin da ya sa ya bayyana baki tunda dama can ai yana da wani baki kenan wato ma'ana akwai wanda suke kare shi kenan dan sarki ne ko kuma yana da mabiya shi sa wato yanzu ya zama ya bayyana wa mutabaqu bihi shine abun hukunta daukar dalilin da ya sa ya dauka su wa la hada kana bi sai dai saboda haka ne hirak hirakan malikurum din nan na'am lokacin da yake tambaya abu sufyan na'am hal fi abaihi min malik kaga ɗaya daga cikin tambayoyin da ya masa wajen guda goma sai da yake masa haji a bayan wani cewa akwai wani sarki ne shi wannan wanda kuke faɗa nan shi cewa yana yana cewa Allah shi annabi ne dama san a iyayensa akwai sarki
thumma qala sannan sai ya amsa muku yake dalilin da yasa na tambaye ka wannan tambayar walau kana fi abaihi malik da akwai sarki a cikin iyayensa la kunna to da sai mu ce mutum ne yadullu mulka ayyi yake son ya gaji baban sa kawai mallaka mallaki mulkin baban sa sai ya dawo da shi kawai
idan mutum to wannan idan in taka adili to wai li ajli zalika ne saboda dalilin wannan ne sai ya zama alhito maraici ma sai ya zama min sifati yana da sifar annabi cin cin cin ma dan kada a ce wannan wa ila alamati ya zama yana daga cikin alamomin da suka fito a cikin littafin al-mutaqaddim da duk littafin da suka gaba yana daga cikin cewa abinda ake ga musu cewa akwai wani maraya da zai wanda zai kaza zai kaza zai kaza.
wa akhbaru man da kuma labaran al'ummai wanda suka shuɗe wa kaza wa ka'a zikiru haka na ambatan da ya abu kuma a cikin littafin armiyawo shi armiyawo din yana da cikin annabawa wanda suka zo a bani isra'il wanda ya zo shi yana da cikin wasu ƴaƴaye ne na sarakuna wanda amma shi a cikin littafin an faɗa cewa kamar yadda aka ba shi wani kafai su aka ba su kafai haka shi ma an ba shi a cikin an nuna cewa akwai wani annabi da zuwa a zamani wanda baraya ne to a cikin littafin shi armiyawo din an faɗa wannan
na wajen haza musamman hu ibn ziyazin akwai sai sai ibn ziyazin shi wani sarkin yaman ne shi ma lokacin da kakan annabi sallallahu alaihi wasallam mutallib ya je wajen su zai masa munna a wani yaki ne shi ma abin da ya ga masa kenan yake masa naji an ce a cikin zuri'a akwai wani wanda zai zo da kashin zamani zai zama shi ne a nan kashin zamani haka ya kira gidi su jama'a wa ko maraya ne in yanzu wa bayyana ni haka na bayyana ma haka ya gaya wa abu dalibin shi ma lokacin da ya tafi sham cewa maraya maraya ne ya zo kashin shi wa kaza da ila rusul bi annahu haka na idan aka subanta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi ummi ne kama wa sahabu Allah kamar yadda Allah ya subanta shi na wahiya mujahatu wannan yabo ne ya lahu ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa fadilatu fatiha kuma kana lati wanda yake masabbaci ya biyu cikin sa wa qalbatu izzatu kuma kaida ce mu'jiza
izzatu wa al-ijma don mu'jiza wanda yake mu girma min al-Qur'an al-azim ta tabbata da Qur'ani ne mai girma kama hiya muta'alliqatu bi tariqi tara sai ne da tabarkin sani wal ulum da ilimi gaba ɗayan Qur'ani ai magana ilimi yake magana to kuma sai aka ce shi kuma wanda zai zo ya kawo qur'ani shi kuma bai iya rubutu da ke karatu to kaga sai ina kina za a samu wannan a kaga mun jira wannan a shi ne tare da abin da aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi masa baiwa da aka fifita shi da gari da wannan nan kamar yadda muka gabata shi a cikin rabu na farko samun misalin wannan daga mutum wanda baya rubutu baya karatu ko baya rubutu da yi karatu ba wala lukina ko ba a yi masa lakanin karatun ba a yi wannan mugunta ya kwamu mamaki a ce ya zo ya kawo wannan ƙwari wannan mutuƙa ne na izina lalle lalle abin dubawa ne ko mujiza suka halitta wannan amma ba wannan da aka faɗa aka ce ummi ne ba fitowa ne da annabi sallallahu alaihi wasallam domin idan ka duba abin nema a cikin rubutu da karatu al-ma'rifatu ai dan asai ne duk in an ce ka koyi rubutu da karatu ai dan kai sami ilimi ne shi rubutu da karatu ai ala ne na ka koyi ilimi domin ka sami ilimi kuma wasu da cewa da za ta tada mutum ya zuwa ilimi amma ba jita abin nufi ba ai rubutu da karatun ba shi ne muradi ba abin da ake nufi shi kamar wani wasila ne kawai abin da ake so ka koyi rubutu dan ka koyi ilimi ne to sai aka ce yanzu ka koyi ilimin kawai ba tare da sai ka san rubutu haka shi kenan ya zama wannan wasu da ba ta da wani amfani da idan samara ta zama ta samu ɗaya gidaje sun samu abin nema ya samu a ce aure daga barin wasu da kana zaune za ka samu ɗaya gidaje ka kace goshi sai ka je ka yi shuka a shuka shuka bija ka wahala kana ba da ma kana wai a ba ka da bukatar wannan haka na so kuma ya zama ya kau ba sai an samu wannan abubuwan ba kada kummiyanci a wani annabi sallallahu alaihi wasallam shi ku tawaya shi za a ji cewa yabo ne gare shi amma kuma ta zargi ne da wani in kace wani ummi ka zargi amma kin kace wani ummi shi yabo ne domin shi da aka so mutum ummi ne kawai ban jahilci kenan kuma gaba wata shi kuma alama ne na wauta ai sarki ya tabbata ga wanda ya canja lamarin sa a wajen Allah sallallahu alaihi wasallam daga lamarin wani ya sanya ɗaukakar annabi ya zama kuma shi ne saraya a wajen wani abin da zaka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka da shi a wajen wani sai ka ce ya tsare da sakwa ya zama rayuwarsa kuma ya zama halaka ce ga wanda ya wadace kuma a wajen wani kuma halaka ne in ya kasu banta ne da yayi man adahu hada hada ashaqqa qalbi hada ashaqqa qalbi yace in ka duba ma ga tsage yakin jin annabi sallallahu alaihi wasallam da fitar da wani abu da aka fitar rabo kana da wani hayati sai zama wannan abun kuma shine cikar rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam domin an ce an fitar da wani hazzi min shaytan amma da wani yanzu zaka keta masa wannan kinji sai a ce kuma shine mutukar karfin ransa kuma wannan abin da aka fita kuma shine tabbatar na furgitin sai zama ya je na furgita shi ku shine mutukar halakansa da wani wani ke wani ka keta masa haka sai zama ya halaka shine mutuwa wajibin mutuwar sa shi ne karewarsa ba haka dai lamarin bai zai ba zuwa sauran abin da aka rubuta daga labaran annabi sallallahu alaihi wasallam da ɗabi'un sa ne da kuma karanta annabi duniya da kuma irin tufafin da yake sa da abincinsa da abin hawa da kaskantar da kansa da kuma wahalar da yake wa kansa yi wa kansa wahala a cikin duk lamarinsa na duniya da kuma hidimar gidansa ma zuhudan don gudun duniya da kwaɗayi ana duniya ga wurin duniya da kuma daidaitawa tsakanin wani akira haula kantacce duniya ba ne da babban duniya ba mai babu mace a wajen annabi saboda gaggawan karewar lamarin duniya shi annabi da ke da komai ba da kuma juya wannan na hawala ya halayen ta ma yanzu zuna tana cikin arzikin gobe ba kuma cikin talauci ma idan annabi da ke da komai ba wannan biya da cikin farala annabi da faralarsa ne da ɗaukakarsa kamar yadda muka ambata ba to duk wanda ya gangara da wani abu ya gangara da ita magangarar ta daga wannan abin da muka farka wa da wasu abubuwa ne da sun halatta a wajen annabi ka dangana su amma sai ka dangana su yanda ya kamata ka dangana wato ba ta hanyar wulakanci ba kenan kuma yana kuma nufarsa a wannan ya kyau ne faɗa amma wanda ya zangarar da wannan a bisa wani fuska kuma aka san wannan cewa ya aka aka san su kasu da yi mummunan nufin da wannan a to sai ya zama ya rasu da wancan fitanin da muka faɗa wanda muka gabata wanda aka ce a kan shi nan kawai sai a sa a kan shi kawai وكذلك ما ورد من أخبار haka nan abin da ya gara daga labarinsa وأخبار da labarin na sauran annabawa ma alaihi salam amince tabbata gare su في الأحاديث a cikin hadisai da muka faɗa مما في ظاهره إشكال abin da yake akwai rikici a cikin bayanin يقتضي أمورا wanda zai hukunta wani lamari لا تليق به wanda bata dace da su ba a kowane irin hali وتحتاج إلى تأويل kuma za ta buƙaci zuwa tawo وتردد da kuma ihtimali za a ci kai kawo cewa ko kaza Allah yake miki ko kaza Allah yake miki da wani ولا يجب أن يتحدث baya wajaba lalle a zantar da wani gare ta إلا باسم sai dai ta yi ko wani hadisi ne zuwa ga cewa wannan akwai mushkili akwai rikici a wannan abu to bai kamata ma a dinga ruwa irin wannan hadisin ba sai hadisi ingantacce ma kuma ingantacce ma ya zama za a yi bayani shafi wanda zai warkar da mutane akan waɗannan abubuwa yawwa ولا يروى ولا يروى منها إلا المعلوم kada a ruwanto da gare ta sai dai abin sani wanda yake matabbaci hadisi ya tabbata
ورحم الله مالك Allah ya ji kan Imam Malik
فلقد صرف التحدث ya azantar ma da misali irin waɗannan hadisan ma yake kada a zantar da su من الأحاديث المهمة wanda suke daga hadisai ne da za su wahimtar za su kamanta a dinga neman a kamanta Allah da halitta kamar irin hadisin da yake cewa inna Allah halaka Adama ala surati da yake magana Allah ya halitta Adama ala surati to wasu suka dauka a da cewa surati yi din nan ya koma annabi Adamu ne kamar Allah ya halitta annabi ya halitta kansa da annabi sura annabi Adamu saura ka kamar kana son kamar cikin wannan abu saboda suna ganin kamar lamiri yana komawa ai mutane ne mutane ne wanda yake na kusa da shi lamirin tun da adamu shine a kanji kuma zai koma wani tare qur'ani ya zo da wa'annan abubuwan sabani irin waɗannan makamancin ba iya ga ya zo da su a cikin waɗannan abubuwan to irin waɗannan jihadi kan idan za su zo da rikitarwa ba- imam malik ya faɗa yake ba su dama ma a dinga san irin su ko hadisin da yake cewa yanzu da rabbuna kullu la yasum ila sama'i dunya Allah zai tafi zuwa sama duniya kaga ba sai gani mai sun gani cewa kamar Allah ne zai zo da kansa bayan rahama sai zai sauka to duk irin waɗannan abubuwan da suke muka shaji ne wal mushkilat al ma'ana wanda za su rikitar a wajen ma'ana duk ya hana yake a gina kansa قال ما يجب الناس إلى التحدث منه yace me yake kiran mutane ma su zuwa su zantar ma da irin waɗannan hadisan وقيل له haka faɗa gare shi إن ابن عدلان cewa ibnu ajlan ibnu ajlan din malamin imam malik ne. a ga musu aka ce ai yana zantarwa يحدث بها yana zantarwa shi wannan فقال sai yace لم يكن kuma ku ba ya ba shi daga cikin baki haji zai yi
وليس الناس yace ina ma dai mutane sun dace da shi على تحدث a bisa barin wannan hadisi mutum ya dinga zai kawo irin wannan ina ma dai an dace malamai da ma ba kawo irin wannan da cikin ba irin waɗannan zira suna cewa Allah yana sama Allah ko sai a Allah ya zauna akan aiki ya garam garam irin waɗannan duk irin waɗannan da suke jissa cikin Allah sallallahu alaihi wasallam jikin Allah wali ya zuwa وسألوا على كيف kuma suka taimaki shi Imam Malik a bisa nadi irin wannan hadisin فأكثرها mafi yawanta ليس فاته أمله wanda aiki ma bai zama gare ka ba to da in ka ga an koya maka ma ka san irin waɗannan abu ma kai ba amfani zaka yi da su ba to me amfanin ma a koya maka وقد بكي عن جماعة منهم an haka to ga jama'a min salaf بل أنهم عن الجملة bar ma an to ga jumlar su ma ba ma ba a ji ne إنهم كانوا يقرؤون cewa su sun kasance suna cin zance فيما ليس فاته
amadu a cikin abin da duk abin da ya zama ba ba za a yi ma aiki da shi ba ba ma abin ne wanda ilimi ma ya zai zai ma ana amfani da shi da kullum ba ta ba sai an zo an ga mutane kun gani ku kawo rikici a wannan
النبي صلى الله عليه annabi sallallahu alaihi wasallama وسلم أوردها ya gangarar da ita a bisa mutanen laraba shi qur'ani ya gangarar da ita a bisansa يفهمون كلام domin su larabawa suna fahimtar zancen larabawa ko da su larabawa ne على وجهه a bisa inda an faɗi magana za su iya gane وتصرفاته da kuma tasarrufatin su duk inda aka juye kalmar za su iya gane في حقيقته a cikin hakikata za su iya ganewa ومجازه in an zo da ita a majazi za su iya ganewa واختيارته ko istiara ce aro kalma akai ba inda ya kamata a sa ta bane aro ta akai akai duk za su iya gane وبنيه ko kuma bali- balaga ce za a kawo ma- ma- ma'anar magana ne saboda ta dace da mahallin muktar lahani ne a kawo ta to za a kawo ta a cikin
وإيجاده ko inda ya kamata bai kamata a yawaita magana ba za a takaita sai a kawo a takaita magana ولم تكن في حقه مشكلة su a wajen sai ta zama ba wani rikici a wajen su da laraba ne dama amma a qur'ani ba ko wata kalma ce idan ka zo za ka gane cewa ai ma'anar kalma ai ko ina rubuta wal muzaratu min misali kaga nan ana magana ta gungun mata ake magana ko amma cikin da yake muzaratin wa'ancan muzaratin kaga ana magana waɗanda suke sun yi aure kuma ka tangagu ne suna iya rawar muzaratin min misali amma nan da yake muzaratin gar muzaratin an rana nufin waɗanda suke ba su yi auren ba amma ba sa zina to ka ce ko ina ka fasara akan cewa an ce mu zana to kana nan ka tangagu mata duk inda kowanne ake magana wace ta yi aure kenan haka Qur'ani kenan kowace kalma akwai yarin nan ina take za ka faɗe ta ta danganta da mutum lahariya ta kawo ya ta yakin karatu ba kawai ko ina aka faɗi kalma shi kenan ma'ana ta Mhm.
ثم جاء من غلب من غلبت عليه الكلمة sannan wanda kuma daga baya sai kuma ajamawa kuma sai suka zo ولم تكن الأمية wanda ta rinjaya gare su ummiyanci kuma ta zama ta shiga cikin su ولا يكاد يفهم من مكاسب العرب wanda suka zama ba za su fahimci maganar larabawa kuma إلا نفسه sai an musu kuruku sannan za su gane وسمعها shi ne adabu tafsirin ne an faɗi da kuruku shi ne tafsirin an ce rashin shi ne abinda ba zai yi kimani ba kawai kana faɗan sa kawai kowa ya san ya gane shi to sai an faɗi wannan sannan za su gane kuma sannan sai ya zama larabci a qur'ani ya zama ko hadisi ya zama kaga dole a ta samu da kuke ولا يتعرف إشاراتها إلى غرض الإيجاب saboda haka ba za su tabbatar da nunin ta ba zuwa ga rashin ijabi an faɗi ijabi ba za su iya gane ba.
ووحدها da irin nunin ta an yi ko وتبيينها an kawo balaga ko وتنويرها an yi isara فتفرقوا في to da aka تاويلها kawo aka kawo sai kuma sirrin raba a cikin nunin ta wannan sai ce kaza wannan sai kaza أو حملها على ko kuma su dauke ta a zahirin maganar an kawo ta جزارة مزارة an ce isawa ala arshi isawa sai ce a Allah ya dace ki na isara arshi ba za su gane cewa ne ake nufi ba. sai su ɗauki kalmar kawai isawa ya wajen su kawai kamar yadda ka saba ne ka zauna ka jaram ka zauna akan kujerar ka haka shi ma Allah shi ma kamar wannan a ba isawa ne isla isawa ne ya nufi irin dai zama ne wanda ya dace da Allah ba shi ake magana sai su dinga fassara magana a cikin daidai abu shi Qur'ani ya za a kace ba za ka manta wani ai ba zai yi ba.
ومنهم من آمن بالدين akwai wanda ya bada gaskiya da shi ومنهم من كفر akwai wanda ya tafi ce ma zai ce lalle lalle sai ya fassara shi a zahiri
فأما ما لا يكون من هذه amma abin da bai inganta ba daga waɗannan hadisai وواجبه to ya wuce ba أن لا يكون منها شيء kada a ambaci komai daga cikin gama kada a ambata a cikin haƙƙin Allah kada ma a kawo shi لا سياج أنبياء ko a haƙƙin annabawa ma kada a kawo shi ولا يتحدث بها kada a yi zance da shi ولا يتكلف الكلام kada ma a kallafa kala zance ma alama an yi haka zo kana wani bayanin ma hadisin ba ma ji wani ma wannan ba karbi da shi kawai وثوابه tawaba ne ذكرها ka jefar da shi وترك الشغل da بها barin shagara ma kada ka shagala da shi إلا أن تنكر على أولها sai dai in za ka faɗe shi ne a bisa fuskar sanarwa لأنها بأسة cewa wannan hadisin fa yana da raunin nan na almaqadi jawwa واجبة mai raunin isnadi ne.
وقد أنكر الأشياء malamai da yawa sun ci على أن ala ali ibn abi bakar bin burakin akwai wani malami a ibn burakin shi ya kallafa takallufa kallafa wa kansa لا في مشكلة الكلام a mu- a a cikin mush- mushkilin kalami dan ce wanda ce mai rikitarwa irin waɗannan hadisan ko ba su inganta ba sai ya ɗauko ya ce sai ya yi bayani sannan daga baya kuma ya ce hadisin da inganta ba ai ya wahala kansa على أحاديث ضعيفة a bisa hadisi rarrauna موضوعات wani ma ƙarya aka wa annabi kuma ya ce zai tsaya ya dogon bayani kawai in ka lokaci wannan ma ƙarya ne ka wuce wa ka kawai da za ka tsaya kana wani bayanin ma'anar da kuma لا أصل لها wanda ba shi da asali أو موضوع من أحد ko abin cirowa ga ma'abuta littafi da- daga wajen mushrikai ma yahudawa aka karɓo hadisin kuma ce wani tsaya yana bayani الذين يلبسون الحق wanda suke cuɗe ne ƙarya da gaskiya كان يلبسونها jefar da shi kawai ya ishe shi a yi ويغني عن الكلام ya wadata ga barin zance ma da ita عن عليها wani zubi ana gani a tambiyu faɗakarwa Allah ya jiha kawai in ya zo wani ya ce wannan rarrawa ne ko kuma in ya zo ya ce wannan hadisin maudu'i ne ƙarya ta wa annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan ya wadatar da shi kawai ya wuce ba sai ya magana akan sa domin abin nufi da zance على مشكلاتها a bisa marikicin abin da yake gare ta ذلك اللبس shi ne aka gudar ka gudar da rikici ayo abin da idan ana so za a amfani da hadisin ne kana son ka gudar da rikici to sai ka tsaya ka ta dogon bayani to hadisin ma ba ma za a amfani da shi ba an ce ƙarya ne ko ba ai kawai son ka aje shi ka tafi ka ba وتفاتها من da kuma tumɓuke shi daga asalin zama أكثرها da jefar da shi أكشف للبس to wacce za su hannun azumi ya waɗar wa a shan nan ka tumɓuke shi daga asalin ka jefar da shi shi ne ma mafi yayewa ma lilafsu da rikici وأشبه shi ne mafi warkarwa ma lilafsu da rai ma ka warkar da ranka hutar da ranka فصلين yanzu an sa Allah وما يجب على المتكلم da kuma zai gaya mana ladabi ga wajen ambaton labarin Allah sallallahu alaihi wasallam duk yana daga wa- abin da yake wajibi ga zance فيما يجوز على ga wanda yake mai zance abin da ya halatta ga Annabi sallallahu alaihi wasallama وما لا يجوز da abin da bai halatta ba والذاكر منها لا تجوز da mai ambato daga cikin halayen Annabi sallallahu alaihi wasallama duk wanda zai ambato na halaye na Annabi ما قدمناه في الفصل abin da muka gabata a cikin wannan fasalin da muka faɗa haka duk ya halatta ka faɗa to in zaka faɗa din
لا تجوز المذاكرة a bisa barki na muzakara kamar a makaranta ne zaka faɗa والتأليم ko ta alimi ne zaka faɗa ka sanarwa ne kake son ka ka sanar da mutane cewa ga fa halin Annabi sallallahu alaihi wasallama a farkon rayuwarsa ga kuma a ƙarshen rayuwarsa inda yake أن يلبسون في to كلام wajibi ne ya zama ya nizuma a cikin nizumta a cikin zancensa inda zikiri ya ambaton annabi sallallahu alaihi wasallama ومثل تلك الأهواء da kuma ambaton wannan halayen الواجبة wanda yake wajibi min tauhidi ya lumunci abin da yake wajibi daga girma annabi sallallahu alaihi wasallam وتعليمه da kuma girma annabi lalle ya zanci wannan ويجب سبحان لسانه ya kiyaye halin harshensa ولا يجوز- kada ya saki harshensa kawai ta ya dinga faɗan magana
ولا يجوز له shine kada ya saki halin وتظهر عليه علامات العدم alamar ladabi ta zama ta bayyana gare shi lokacin da yake bayyana عند ذكره lokacin da zai ambaci annabi فإذا ذكر ما أعطاه idan ya ya ambaci abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gogayya da shi daga tsanani
ظهر عليه a الإشكال dinga ganin a zuciyarsa a fuskarsa yana bayyana irin tsotsi cewa annabi yana tausaya a annabi lokacin da abu sarkin yaki da kuma yana kokarin yana ganin ko- kosawa wato ma irin konawa kamar yadda zuciyar ta kono da abin da aka yi annabi zargin da ala'adu da fushi kuma a bisa matsayinsa yana jin kusanta ne da suke annabi haka wanda wanda ta fi daɗin da kuma ya dinga jin zuciyarsa ina ma dai yana nan tare da annabi ya bada zuciyarsa da da ransa iyayen da duk su zama fansa ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaukar gara a nan da a ce zai kaddara cewa yana nan tare da wannan abin ya bada annabi wanda suratu kuma ya dinga jin ina ma dai yana nan ya taimaka wa annabi don amsa na da abin zai yi gare shi
wani za a sanar fi akwai suratu idan kuma ya shiga babu ciwo ga annabi sallallahu alaihi wasallam wata kallama alamar da ya amma ya zace a bisa magudanar aikin annabi wa kawai da kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ta hara a sanar to ya kardadi mafi kyawun lafazi in zai magana akan annabi فأدب الإبارة da kuma ladabi na fassara an zai faɗa ما أمكنه gurgurdan yadda zai yi kada kowace magana domin kamar yadda mai shiga yana yake faɗa yana cewa fi kulli qawlin mustahilun wa ja'izun ko yaban annabi sallallahu alaihi wasallam aka faɗa ba kowane lafazi kawai zaka ɗauko ka dinga dangana ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kowane za ka ma akwai lafazin da ba za ka kore da shi ga annabi ba domin ka kawo shi ma an ka kore shi ma kamar ka kawo shi kusa da annabi sai ka irin lafazin ƙarya a'a ka kawo wani lafazi wanda zai zama a sakaye ka ce kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ai bai kamata a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba kaza ba a'a ba ku ce annabi a ce yayi kai a'a wannan lafazin ba kada ka kawo shi ma kusa da annabi واجتنب بشيء ذلك shi ne ya nisanci abin da yake mai mummuna gaba da wani وهذا من الإبارة ya tsaurace ma daga duk ibara wato wata fassara ما يقوم abin da zai muna nawa ga annabi بالجهل kamar misali lafazin jahilci ne ya nisanci shi gidan ganin annabi والكذب ko ƙarya والمعاصي ko sako ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk ya nisanci wannan فإذا تكلم في الأقوال idan zai yi magana a cikin magana ta annabi قال sai ya ce هل يجوز عليه الخلق yanzu sabani ya halatta a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin magana ya halatta a ce annabi ya saba والإخبار ko kuma wajen labari zai laga a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari zai laga ma wa sabanin abin da abin ya aku kaga ba ka ce ka kawo lafazin ƙarya a wurin a a ya halatta annabi ya kawo sabanin abin da ya kamata abin da ya faru a ce annabi ya kawo sabanin haka kaga lafazin ƙarya ka ce
وهوى da rakwana a ce annabi ya faɗi wannan abin da rakwana أو غلط ko da kure ونحوه da muka mace irin wannan min al-ibara ne daga fasara وجد له لذة الكذب ya nisanci lafazin ƙarya kwata-kwata wayi da ko guda ɗaya kare bai faɗa وإذا تكلم على العلم idan zai magana a bisa ilimi kuma قال kada ya ce jahilkawa jahilci ya raba ga annabi sai ya ce هل يجوز an yi alama yanzu ya halatta Allah ya alama a ce annabi bai sani ba kare kawo ce annabi ya ya jahilta a Allah ya alama a ce annabi bai sani ba illa ma ulima sai dai abin da aka sani da shi ya halatta a ce annabi bai san abu ba sai dai abin da aka sani da shi وهل يمكنه yanzu ya yi يكون عنده علم a ce annabi sallallahu alaihi wasallama a ce ba shi da ilimi kaga wannan abin kada a ce a ce wai a dangana jahilci ga annabi sallallahu alaihi wasallam من بعض الأشياء daga ba nan abubuwa ne a ta yi ha alayya a ce annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi da ilimi sai abin da aka yi wahayi gare shi ولا kada ya ce ka annabi ya jahilci kaza ولا يقوم بجهل لقبه اللذة kada ya faɗi jahilci saboda munin lamarin وبشاء da munin sa kada ya dangana shi da annabi وإذا تكلم في الأفعال duk wannan ana koya wa mutane ne kaga maka abin da za ka faɗa shi da malaman mu za ka dukkan waɗannan kalmomi duk suna da wasu kalmomi da suke amfani da su a makaranta kamar yanzu sabbudin nan bayan da za a yi a makaranta ka ji ana cewa wai an zagi annabi a'a sabbudin ma sai a ce an dangana magana da annabi saboda ka kawo lafazin zagin ma ga shi dai ba kai ne ka faɗan ba amma ka dangana shi da annabi ma zai zama ya yi nuni da yawa sai a ce an dangana magana da annabi sabbi yake to duk irin waɗannan lafazin ba a so a dangana su da annabi sabanin wanda za ka ji yanzu suna ta faɗan maganganu kuma ake wasu ne ma malaman da wai har za a fito a ba su a biya musu lasbika a biya musu ya taya su shiga rediyo su shiga waye su ji samari ta kiran suna suna sai takbiri suna Allahu akbar suna faɗan munanan maganganu wai waɗannan su ne kuma waɗanda za a yi kibarin su a matsayin malamai wal iyaz billahi Allah ya kiyaye
قال kana ya faɗa هل يجوز منه المخالفة في بعض الأوامر in abin da zai faɗa ya ce shi ya halatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba a cikin ba'al awamir wani horo wannan wani kada ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata wani abu na sako ke sai ka ce ya halatta ya je saba wa abin da Allah ya kore shi ko kuma abin da ya hane shi ya saba wannan abu kaga saba ya gine saban da amma ba za ka ce ma'asiya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma'asiya sai ka ce ya halatta ya saba
ومواقعة السجائر ko kuma in ka a aikata wani abu ne na sagaira ya halatta a ce mu waka to wato ma'ana ya afka wa sagaira
وأولاد wannan yin hakan shi yafi wa adamu shine mafi ladabi ma min qaulihi daga fadin sa yace hal yanzu an yi asiya yace annabi ya ya yi sako har yanzu ko yace yayi nabi ma kaji dai ba ba kace karaba wannan kalmar ma ba ta dace ba قال تعالى كذا وكذا ko ya aikata kaza da kaza من أنواع المعاصي na daga nauyin sako وهذا من حق التوحيد wannan ya daga haƙƙin girma annabi sallallahu alaihi wasallam وما da abin da ya يجوز له wajen gare shi yana daga girmamawa وإذا من da girmamawa وقد yana da kyau ma masu yaban annabi sallallahu alaihi wasallam din nan suna kokari amma ya kamata gaskiya su kiyaye to da yawanci ana samun irin waɗannan abubuwan da dama za ka dinga jin a cikin waƙoƙin ka dinga jin ana tabbatar lafza wasu abubuwan mutum yana ganin kamar yabo yake yi na annaba amma sai ka ga abubuwan ba su ake ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda mai jiya ba ka bi kullu qawlin mustahilun wa gari kowane abu akwai za ka ga inda ka faɗe shi sai ga wani wajen ka faɗe shi kawai sai ga ya zama muni ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne ya kamata a kiyaye in za ka yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ba karatu ne sai an je an koye shi ba yawa shugaban annabin nan kamar yadda muka faɗa idan ka je ka faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam wata sifa wadda ba haka bane kai ƙarya jin fiye kafin saboda wannan saboda ka lalle lalle ka je duk shugaban annabin nan ka tabbatar ka iya ka hada shi domin kada ka ji ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam mai kaza ne kana ji idan ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam baki ba tunda an ce kana bayyana da mutum ya kasu ka to shi da duk waɗannan abubuwan mutum ya san ya faɗa in ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam an ce ba dogo bane kerere ba kuma gajere bane a matakaci ne kaje kace annabi ai dogo ne kai kana gani yabo ne sai da kuskure to da lalle lalle a kiyaye duk wani abin da ya shafi shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ko za a dangana shi da annabi to ya zama an san shi alama shi ne ana da ilimin wannan abin ba haka kawai wai zaka je lokaci ɗaya shi kenan kuma ka ce a wai kai tunda yawan annabi ne ya shi kenan kawai za a je a'a lalle lalle ya zama an koyi ilimi shi ma ka zauna a wajen malamai ka koyi abin da ka zaka sannan ka je gaba muna gode musu ba mu ce ba ma gode musu ba ke ban annabi sallallahu alaihi wasallam da suke suna yi ko muna gode ana jin daɗi amma lalle lalle su je su koyi ilimi yawa malam ma'ruf in yana nan sako ne na'am a gaya musu eh وقد رأيت بعض العلماء na ga ba'alin malamai yace bai kiyaye da irin wannan ba da yawa shi ne yau kan kiyaye irin wannan kalmomin sai su dinga kan kowace irin magana sai aka kuma na masa da ya faɗi wannan ni ma in ji malam yace ni ma ban datar da shi ba ibarata ko fasar da ni ma ban ga ta dace ba na samu ba'alin nan na makarkata in kirkiri malamin kawai abinda mutum da kirkira ba saboda barin kiyaye barin kiyaye kiyayewa a cikin wannan ibada ba su wannan ladabin da muka faɗa ba suka ce za a su abun kurkuru sai suka sun faɗa abin da bai annabi sallallahu alaihi wasallam bai ma faɗa ba suka ce suka faɗa wannan ko sannan a suka mura na gare shi ma ya ba ga abin da ya kima ana kafi ta wanda ya faɗa wannan bayan nasu musu amana fi adabi idan wannan abin ya zama da cewa abin aiwatarwa ne a cikin ladabin mutane da kyakkyawan zamantakewa da maganar su wannan misali misali idan mutum zai zama zai kiyaye idan za su magana da mutane zai san irin lafazin da ya kamata ya gaya wa mutane idan ya zama haka ne to ai kaga istimalu ai wata da irin wannan kyakkyawan lafazin a cikin haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallama har sai zama shine mafi wajen lafazin lirinta wannan kuma ya zama asabi shine mafi ƙarfi mai haka kyawa fasara ita fa take murna abu ko ta kyauta ko yaushe za a ga wannan abu idan ka ce kaza ne ba misali yanzu zuma ne in ka ɗauke ta a bisa yawu ne na kudin zuma shike nan baka murna ba sai a ce a yawu ne ba amma idan ka faɗa a bisa cewa ai amai ne nasa ai cewa amai zai murna abu amma kuma ya kan ne dai inda abin da ya yi cikin zane kuma dawo ba ka ga abu ne ba ɗaya amma sai ka fi kalma zai fiye kyautar sai amma sai ka fi wani abu zai sai zama ya yi damu to haka yake haka na rere abu da tsarkake ta yana girma lamari ko ya wulakanta shi to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake na fihira cewa akwai fihiri a cikin bayani shi kalma za ta iya zama ya gode wannan magana ta iya zama sigar yabo ko sigar zargi ko wani mahalli ta yi in kada ilimin bayani na fihira cewa a cikin bayani wato fasaha harshe akwai fihiran za a ga akwai ɗaukan zuciya idan misali mutum yana fasaha ne zai maka magana ne zai zama sai ga ya sa ka in kana cikin wani hali da kunci ne ko wani abu sai ga ya dauke ka daga wannan matsayin da wani ya mai da ka wani abu haka za an samu wani tunda dama shi yana an shine a canja ka daga wani hali zuwa wani to kaga wannan sai ya zama a speaker kenan ta ne ta mudu amma zai iya yawa kila wani mutum ne wanda yake mai tsadin bai ya zo in abin da ma bai kamata a yabe shi ba amma saboda ya iya baki ya kai ban abu har sai ya kyau da shi zama mummuna ne ma ya san ya yi kyau a zama wannan abin ya zama da shi ma yake ai bayani ne ai ya zama da fiya ya zama kamar ya maka sihiri kenan kamar da sihiri yake haramu shi ma wannan haramu domin ya zama mummunan abu ya zama ya kyauta ne ya ce kyakkyawa ne to kaga zai iya zama mutum da ko zama amma ma aurata ko an amma abin da ya gangara da shi a bisa jihar kora an gare shi wata da tsarkakewa wala haramu fi tasmin to wannan babu wani laifi a cikin tasirin ibara ka bayyana ibara idan abin wanda za ka kore da annabi sallallahu alaihi wa tasmihati wasallam ko kuma ka bayyana shi cikin sa wa qawlihi amma fadin sa wannan la yajuz alayka kadhib idan korewa za ka kace ƙarya ba ta halatta ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam in ka kawo lafazin ƙarya tun da korewa ne jumlatan ga baki ɗaya ba ta halatta ya ƙarya ba to wannan ana ganin babu laifi kai ba la islamu kabari ko kuma a ce zuwan kaba'ir munana ka kawo lafazin munana da wajen ga annabi sallallahu alaihi wasallam a ce annabi bai taɓa aikata wani kaba'ira ba to kawo kaba'irin a nan wajen bai muni ba saboda korewa kake kanka wala jawru fi hukmi wala zalunci a cikin hukunci in ka kawo jawar din anan ba za a ce kai rabin da ala halin a bisa halin kowane an hali annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai zalunci a bisa kowane hali halin fushi ne ko kuma halin yadda ne walakin ma hadha sai dai shi ma duk da wannan din da yake yujibu zuhuru fi tasmin zuhuru tauhidi shi bayyana girma annabi sallallahu alaihi wasallam ya wace wa ta'zimi da girma shi dai wa ta'zimi da girma shi dai yayin ambatansa mujarradan sunansa shi kadai an ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne a girma shi kai wa kai fi tasmin misli hadha to yaya ambatan misalin wannan in za ka ambaci sifarsa ko za ka ambaci wani a cikin karkala salatu salafu sun kasance har alayhi halatu sunna halali hali mai tsanani tana bayyana gare su inda mu kamar yadda imam malik aka bayyana irin wannan idan an faɗa sai in kun kun faɗa din nan kaga mutum ya fushi da kuka ko hankalin sa ya tashi in aka mutu annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana cikin salaf wanda duk inda ya zo ya faɗa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam baya faɗa ma yace an karɓa da annabi sallallahu alaihi wasallam sai wata rana an ya faɗa ya ce an karɓa ya ce sunan annabi sallallahu alaihi wasallam aga hankalin sa ya tashi saboda faɗan an mutum ma kawai to irin waɗannan ma ka amu sunan annabi ma ba wai da bangaren zargi ba hankalin ka ya tashi ina kuma in ga an ba an mutu wani abu kuma kamar shi inda mujarradan hukmi an fitan su kawai aka zo ma hankali ya tashi kama kaddam na kamar yadda muka gabata da kisu sani a tare da wani da muka fara wa kana ba abu ba alin ma ya kasance yana da zumtar misalin wannan nan da karanta ayar qur'ani domin an ce ibrahim nahi ya kasance idan ya zo ayar qur'ani wanda ta ta kawo wani abu lafazi ga wajen inda ya buda ya suka fito wani abu game da sha'anin Allah sai a ga ya tsinci yadda muryar sama ba ya iya faɗa wannan abu kamar yadda qalatul yahudi ne lillahi wa inna ilaihi yake magana to cewa ne lillahi wa inna ilaihi shi ba zai ba zai iya faɗan wannan abin tunda ba zai iya cewa ba zai faɗa ba tunda qur'ani ne. amma ba zai daga muryar sarki ba kuma sai a ga ya tsinci yadda muryar sa ya faɗa saboda yana ganin abu a ce lillahi wa inna ilaihi ai yana da nauyi sosai
haka Allah ta'ala fi ya mu kana da wanda Allah madaukakin sarki ya haka duk ayoyin da suka Allah ya haka shi faɗin nan na abokan gabansa man kafara bi ayati da wanda ya kafirce da ayoyinsa wa tara alayhi ya ƙirƙiri ƙarya kuma ga Allah wa kana yahsudu bi nafsihi ya kasance yana sun koyar da muryarsa zaman da don girma ga ubangiji wa iman da girma ga gare shi wa ishtaqa min don tsoro daga kamanta man kafara bi da wanda ya kafirce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafirce da annabi haka
sallallahu alaihi wasallam